من كثير وعلى آله حق قدره وإداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتنيه فردده إلي إن هدتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin muna cikin kitabu salam a cikin babu isti izani babu na to mun gama da babu neman izini kenan yanzu za mu tashi babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'zin man anta an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin وكراهة قوله أنا ونحوه wannan babi ne da yake bayanin anna sunnata a hakika sunna dai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qila lil musta'zin idan aka ce wa mai neman izinin shiga gida man anta wane ne kai kamar a ce waye ya zo ya yi sallama ya nemi izini ba su gane muryarsa ba suka ce man anta to an ya kule ya ce fulanun wane ne ina ina fata an gane fa yusammi nafsahu ana so ya ambaci kansa bima yubraku bihi da abin da aka fi sanin sa da shi min ismin abin da ya shafi suna in an fi sanin sa da sunansa ya fito ya faɗi sunansa ya ce ni ne wani au kunyatin ko kuma alkunya an fi sanin sa da wata alkunya ni ne baban wani ko mijin wance ko kanin wani ina fata an gane ko ya ce wane na wani abinda dai aka fi sanin da shi na suna ko alkunya wa karahati qawlihi ana da karhacin fadin sa in an ce man an da yace ana ni ne wannan makaruhi ne yawanci abin da mutane suke yi kenan wai yana ga ai shi din in yace ni ne kamar za a gane muryarsa ko hausa ma sun ce ana barawo kenan shi ne shi ne ba faɗa sunansa idan barawo ya shigo gidanka da daddare ka ga alamu suka ce kai wannan waye sai ce ni ne amma ba zai faɗa sunansa ba to alamun rashin gaskiya ne yawa abu biyu ne ko dai girman kai ko kuma rashin gaskiya amma inda gaskiyarka kana da tawazu me zai hana ka abu sunanka ko alkunyarka ko abu da aka fi saninka ba tare da kawo halar da mutane ba wannan makaruhi ne a tambaye shi man an ya ce ana wani hawuji da makamancin irin wannan kalmomi hadisi na farko a wannan babi an anasin da zai lawo an an rawaito shi daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda fi hadisi hil mashhuri fil isra'i cikin hadisin nan nasa mashhuri wanda ya zo da shi cikin bayanin isra'i da mi'raji to hadisi ne wanda yake da tsawo da ya gamu da annabawa har zuwa sama ta bakwai da abubuwan da ya faru tun a makka zuwa da buraka da zuwa baitul maqdisi da sallar da yayi tare da annabawa da tsaure tabbata da yayi da hawa sama da aka yi da dawowa da abin da ya faru bayan gari ya waye da ya bada labari duka ya zo a wannan hadisi saboda tsawon samalin sai ya yanko mana iya mahallu shahi kala a cikin wannan hadisi Anas ya ce ƙala Rasulullahi, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Summa sa'ida bi Jibrilu ila sama'i duniya, sannan mala'ika Jibrilu bayan na yi sallah tare da annaba a baitul maƙadisi, na ɗaure dabba ta ta buraka a dutsen da annabawa suke ɗaure dabbobinsu. Sa'ida bi Jibrilu ila sama'i duniya, mala'ika Jibrilu ya hau hawar da ni zuwa saman duniya, yana nufin sama ta ɗaya kenan. wanda in ka ɗaga kai a duniya ita kake iya gani ganin ka baya wucewa ya gano abin da yake cikin ta ballantana sama ta biyu ita ce sama'in duniya fasta fita sai jibrilu ya nemi a buɗe fakila aka ce man haza waye wannan kala yace jibrilu kaga bai ce ana ba bai ce ka ku gane ni ba dazu dazun nan na sauko ni da Allah ya aiki kullum sai na sauka Allah ya aiki ni duk da wannan ba da ya faɗi sunansa kuma da ma gaya maka ma yi uraku biyu abinda aka fi sanin mutum da shi jibrilu ai ba sunansa kenan ba shine ruhul amin la zalazihi ruhul amin ala qalbika li takuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin haka sunansa ya kace ruhul qudus ba shi tanazzalul malaikatu war ruhu shine ar-ruh ko daga cikin sunayensa akwai namus hada namus allazi ata musa ko kamar yadda ruwa a zankawar kuwar kasu bin naufal da na na khadija ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sai masa bayani ga abin da yake gani a kogon hira ga irin sifofin abin da yake zuwa masa yace wannan ai shine mala'ikan nan da yake zuwa annabi yana nufin shine namu kaga wannan ma sunan sa ne ko yadda ta cikin alqur'ani yana da sunaye da Allah ya ambace shi da shi bayan abu din innahu laqawlu rasulin karimin fi quwwatin inda zal arshi makini muda'in samma amin duka sunan sa innahu shi alquran nan la wallahi la mun qasami qawlu rasulin maganar wani jakada ne kaga sunan sa rasul anan jakada na ubangiji karimin sunan sa ne mai girma kuma fi quwwatin ma'abocin karfi sunan sa ne inda zai arshi makin ma sunansa ne mudakin ma sunansa ne sam aminin ma sunansa ne na zalabihi ruhul amin na kuma mudakin samma amin amma duk da kira waɗannan sunaye ba sai ce jibril dan shi da sunan da aka fita mun karshe kila sai aka ce wa mamma aka wace tare da kai inda akwai mamaki yau jibril ne yake nema abu da kofa jibril shi da a saman ba wanda ya isa ya je inda yake zuwa lokacin da ya je sidratul muntaha ya ce manzo Allah ta kaddam sai manzo Allah ta masa ha huna ya turkul kabilu kabila anan ne badaki zai kyale badakin sa sai da kala kala gona da inda na saba ka kawo ni inda ban san kowa ba ba kowa ba komai kuma ka ce in wuce ina zani sai ya ce masa lau ta ƙaddamtu shibiran da zan gabato inda kace daidai da kake daya la hallafiyal fana'u da karewa ta ji ɗargun da Allah ya shafe ni ba da iko zuwa inda kake sai da kawai ka tafi Allah ba da sa to amma gashi wai shine a nan sama ta duniya yana cewa a buɗe to kaga sun tabbatar kai ya zo da wani jikin da baya iya wucewa shi yasa yake neman a buɗe to sai ya ce ƙara ya ce Muhammad da aka ce wa mamma aka a nan tambayar tasa suka gane cewa to ba shi kaɗai ba ne. Ira suka ce wa mamma aka to waye waye a tare da kai ƙara ya ce Muhammadu. Kaga bai ce wani suna ba. Ko bai faɗi wani suna ba bai ce bako ba ne bai ce Rasulu ba bai ce Ahmadu ba bai ce Hamidu Mahabudun Ahidun Wahidun Mahin Hashirun Akibun Taha Yasi duk sunayensa ne sai ya zaɓo wanda aka fi sani shi ne Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Za Allah ce sun masa'ida biyu, sun masa'ida ila sama Isaniya, ko sannan sai Jibrilu ya sake hawar da mu zuwa sama ta biyu, wa salisa wa rabi'a wa sa'irihin. Kuma duk inda aka je sama ta biyun da sama ta uku da sama ta hudu da sauran sammai ɗin ita ce ta biyar da ta shida da ta bakwai shi ne wasa'irihin nan duk inda aka je wa yuqalu ana faɗi fi babu kulli samai a cikin kofar kowace sama daga cikin ta biyu da ta uku da ta hudu har zuwa ta bakwai din duk wacce aka je sai an ce man haza wa ayi wannan yake buga mana kofa fa yaqulu sai ce jibril baya kosawa dan an tambaye shi yana ambatan sunan wanda aka sani ya kamata musulmi yayi koyi da wannan in har mala'ika jibrilu ɗan uwansa mala'iku da suke ƙasa da shi ba su kai shi daraja ba zai nemi a buɗe masa su ce wane ne ya ce jibrilu ne to kai waye da an tambaye ka waye a bakin kofa ko waye ke sallama ba za ka ambaci sunan ka ba akwai alamar girman kai ga duk wanda aka ce waye yace ni ne ko kuma rashin gaskiya muttafaqun alai wa an abi zar radiyallahu anhu an rawaito daga sayyidina abu zar Allah ya kala masa yadda kala ya ce kharajtu laylatan min al-layali na fita a wani dare daga cikin darare cikin dare tsakiyar dare ya fito yace fa idan rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wahadahu kawai sai na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya shi kadai cikin dare yace fa ja'altu amshi fi zillil qamar sai na kasance ina tafiya cikin inuwar wata abin da yake nufi dare ne mai hasken farin wata eh in wata ya haska ka ai zaka zai zai ma inuwa inuwar ka za ta bayyana kana tafiya kana taka inuwar ka to maimako ce ina tafiya cikin inuwa ta sai ce ina tafiya cikin inuwar wata inda watan ne ya masa inuwa ya ce falka fata mazala sai ya waiwayo shi da ya ga mazala bai ma magana ba kawai sai kama ruwa falka fata mazala sai ya waiwayo fara'ani sai ya ganni fa qala sai ce man haza waye wannan kullu nace abu zarri kaga nan ayi ayyana da suna abu zarri alkunya ce amma saboda ba da sunansa aka fi saninsa ba an fi saninsa da alkunyarsa abu zarri baban zar dundun ibnu junada ko ai shine asalin sunan dundun ibnu junada amma saboda ba shi aka fi saninsa ba alkunyar ta danne sunan sai ya ce abu zarri bai irin ta jibrilu a can ya ce jibrilu ba wa ke da tare da kai ya ce muhammadu sai ya kawo alkunya saboda ita aka fi saninsa da ita muttafaqun alai wa an ummi hani'in radiyallahu anha an rawaito daga sayyidatuna ummu hani Allah ya kala mata ya kalan ta ce ataitu nabiyya na zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka karanta jiya ne wa huwa yaktasilu yana wanka ranar da aka yi fatu makkata kamar da ya zo a ruwayar jiya wa fatimata tasturu fatimatu ko fatimata yawwa ban da yin fata a bani wai fatima ce wa fatimatu wato yarsa sai da suna fatima tasturu tana suturce shi da wani mayafi faqala sai manzo Allah da ya ji sallama ta sai ce man hazihi wace ce wannan fa qultu sai nace ana ummu hani take ni ne wato ni ce ummu hani kaga anan ta kawo kalmar ana amma bata wadatu da ana kaɗai ba sai da ta hada da sunan to babu laifi in ka kawo anan amma dai ka hada da sunan ka ni ne wani saboda ummu hani ma cewa dai ana ummu hani ni ce ummu hani wannan dai da muka faɗa shi kikiyar sai suna ali da ta zo neman juwari a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai wannan shi ma alkunya ce ai ummu hani'u uwar hani'u amma ce mu suna da ta ci kata bintu abi talib ko arwayar ce ce mana yau an ummu hani'in ta ci kata binti abu talib ko ta ci kata saboda an ta ci kata la yusari wa an ummu hani'in ta ci kata ko binti abi talib yau shine al-irabu to amma ba ta ce mice face ta su ba saboda me an fi saninta da alkunya alkunya ta danne sunan sai ta ce mice ummu hani ita ma ta yi amfani da alkunya ta saboda shi da za a fi gane ta wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an jabir har wata daga sayyidina jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya kala masa ya ta kala ya ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na je wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa da qaqtul baba sai na kwankwasa kofa da qaqtu daga dakka ne ya dukku dakka dakka ya kwankwasa ya dukku yana kwankwasawa da qaqtul baba na kwankwasa kofa fa qala sai manzo Allah ce man za waye wannan zaɗin a ismul ishara ne kamar man anta din man an waye kai man za waye wannan fa kullu sai nace ana abinda ba a so din fa qala sama da nace ana ana ni ni ka annahu kariha kamar ya ki wannan kalmar ya gane waye amma dan ya ladabtar da shi ya koya masa yadda ake yi sai ya kuma mai kalmar ana ana ka annahu kariya kamar yaki wannan kalma baya son ya tambaya waye wannan mutum ya ce masa ni ne shi yasa ne ya maimaita kalmar muttafaqun alai to malamai suka ce wa zalika a cikin sharhi dalili da manzo Allah ya ci wannan kalma ta ana bi anna qasada man bidakiri domin manufar mutumin da yake cikin gida ko daki ka zo kana neman izinin shiga wajensa to abin da yake nema ma'arifatu ainul musta'zin ya san ainihin waye yake neman izinin shigowa wajensa wala ya hasulu zalika bi qawlihi ana wannan ko baya tabbata da fadin mutum kawai dan ya ce ana لأن الأصوات متشابهة domin muryoyin mutane tana kama da juna muryar wani tana kama da ta wani wala ta'ayina fil lafzi kuma a cikin lafazin Allah babu ayyanawa zai iya yiwa ko kowaye ma fa liza ankarahu yace a dalilin wannan magana yayi inkarin wannan kalma ta ana baya son ya tambayi mutum ya ce masa ni ne wa amma al-ityaz bi lafzi ana amma inji wasu malamai zuwa da kalmar nan ta ana a cikin shashin zantuttuka fala karahata fihi babu karhanci a cikin sa in a cikin zance ne ni ne nayi kaza ai ba sai ka kira sunan ka ba ko yawa babu karhanci a nan domin qala ta'ala Allah ta'ala da yake so ya bayyana mana zatin sa yace ana Allahu la ilaha illa ana ya fara jumlar da ana kuma ya cika ta da ana ana Allahu la ilaha illa ana ko to kaga wannan a cikin zance ne wa qala sallallahu alaihi wasallama shi ma maza sallama a cikin zancin dukansa yana cewa ana sayyidu waladi adam ni ne shugaba duk wani dan adam fi hadisi ko karshe hadisai daban-daban ina fata an gane wa karahatu ba'dillah karhancin da wasu suke ganin ko a cikin zance ne ba a so ka fiye faɗin ana saboda akwai kurkushin girman kai a cikin yawan faɗarta ba to akwai alama ta girman kai suka ce bi anna kullum min iblisa wa fir'auna domin kowane ɗaya daga cikin fir'auna da iblisa kala ana a cikin girman kansa ya faɗi kalmar ana a ƙarshe fa kana lahu ma kana abin da ya kasance na tsiya gare shi ya kasance shaitan dai ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min min tin ya aka ya dan kala fakhruj sai aka kore shi kai ne a gaban Allah kake cewa kai ne Allah yana maka umarni ka yi sujada ga Adamu kana cewa kai ka fi Adamu alheri ana khairu minhu ni ka halice ni da wuta shi ka halice ni da tabo kaga wannan kalma ita ta jawo mata ciyar da ta jawo mata shi kuma fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la kaga shi ya ma wata iblis fa kana lahu ma kana ina fata an gane to saboda haka koda a cikin zance ya halatta ka dinga fadin al to kar ta yawa in ta yawa tana ishara zuwa ga girman kai amma in dai jawabi na na tambayar neman izini aka yi maka kai sallama kada izini aka ce waye to ka faɗi sunanka ko alkunyarka sun kafa ta ana baka kyauta ba da zan Allah ka annahu kariha kamar yaki wannan kalma da yake daga bakin jami wannan hadisi muttafaqun alai babu istihbabi tashmit al-adis idza hamida Allah ta'ala wa karahatu tashmiyatihi idza lam yahmid Allah ta'ala wa bayani adabi tashmit wal udas wa tasawuf wannan babi ne na mustahabbancin gaida mai atishawa kace masa yarhamuka Allah amma da sharadi idza hamidallah ta'ala idan ya gode wa Allah ta'ala lokacin da ya ji shawa in yace alhamdulillah wajibi ne akan ka da ka ji shi ka ce masa yarhamukallah wa karahati tashmiyatihi da karhancin gaida mai atishawa idza lam yahmidillah ta'ala in bai gode wa Allah ta'ala ba yayi atishawarsa ya dake bai hamdala ba kai ba ka dake karka gaishe shi wa bayani adabi tashmiti da kuma bayanin ladduban atishawa ita kanta atishawa addini bai tsare ta ba sai da ya shimfiɗa mata dokoki da ladduba atishawa ne to ala bi tashmiti haka laduban gaida mai atishawa shi kansa mai at-tashmit gaida mai atishawa yana da laduban sa wadda su ita kanta atishawa tana da ladubban ta wata sawu da kuma hamma ita ma hatta hamma da atishawa tana da ladubba a cikin musulunci ba yadda kaga dama za ka yi su ba akwai laduban da aka shimfiɗa musu a matsayinka na musulmi حديث نفرق أولا باب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إن الله يحب الأناس حقيقة الله ينا سن أتشاو har ma yana daga cikin alamomin ijaba na amsa addu'a yin atishawa in kana roƙo Allah kana addu'a in ka ji kai atishawa to akwai alamar Allah ya amsa addu'a wa yakrahu tasa'uba Allah yana kin hamma wani hadisi ma da zai a gaba to hamma din dama daga shedan ne to malamai suka ce dalilin da Allah yake son atishawa yake kin hamma annal udasa shi atishawa ya kunu yana kasancewa miki fatil bari daga rashin nauyin jiki wanfitahin masami da kuma buɗuwar ƙofofin jiki hancinka ba buɗe yake ba in ka shaƙi yanka sai ka ji alamar atishama wa adamin gayati fi shiba'i da kuma rashin kaiwa matuƙa cikin ƙoshi ba a san cika ciki da yawa dama to idan cikin ka ya ɗan ji rami ya faɗa sai ka ji alamar atishama to abin da ake nema kenan wa huwa bi khilafi tasawudi shi ko ya saba wa hamma fa innahu shi hamma yakunu an galaba su imtila'il badani yana zama daga rinjayen cikar jiki da kiba da teba wa sikilihi da nauyin jiki mimma ya kuna daga abin da yake kasancewa na shi an faruwa an kasaratin akali ga yawanci yawanci wa yake dawo kiba ba kuma jiki ya yi nauyi sai ka fara jin kafala sai hamma wal awwal na farko shine atishawa yastadi in nishada lil ibada yana gayyato nishaɗi da jin daɗin ibada wajen Allah ita ita a tishan. Wasani shi kuwa na biyu hamma aka kuwa aka sun ne yana jawo kasala. Da ma sun ce kai mutum yana hamma ɗaya abu biyu ne. Ko bacci ko ko yunwa. To kaga bacci ko ai kasala ce. To saboda haka manzo Allah ya ce inna Allah yuhibbul udasa. Hakika lalle Allah yana son atishawa. Wa yakrahu tasawuba yana kin hamma. fai za a ɗafa a hadukun idan ɗayanku ya yi atishawa wa hamidallah ta'ala ya gode wa Allah ta'ala kana haƙan ala kulli musulmin sami'ahu wajibi ne akan duk wani musulmin da ya ji shi ya gode wa Allah an ya kula lahu ya ce masa ya rahabu kalla haƙan fa ba Allah ce haƙƙi ne da wannan mai atishawa yake da shi ala kulli musulmin sami'ahu akan duk wani musulmin da ya ji shi ya gode wa Allah to ya ce masa yarhamuka Allah Allah ya ji kanka wa amma tasawuf mazalati amma kaga ita hamma fa inna ma huwa min ash-shaytan shi yasa Allah baya san tana zuwa ne daga shaytan shi yake zungurinka ya sa ka kasala da zaka yi hamma fa idza tasawaba ahadukum idan dayan ku ya ji hamma fal yaruddahu lalle ne ya juyar da shi mastaka matukar ya samu uku ka san saboda da sharin shaidan in dai ka tahon da zai wuya ka iya juyar da ita wani lokaci ba ma jin kake ba wani ne kaga yana yi kwalle kawai ka ita kama to wannan ya nuna maka lalle sharin shaidan kai ba kasalar kake ji ba ba baccin kake ji ba ba yunwar ba amma ka ga wani na yi kawai sai ka ji kai ba kana neman kama ka to sai maza Allah ya ce mutum ya iya kokarinsa ya juyar da ita kar ya yi fa inna ahadakum domin ko na ɗaya daga cikin ku idza ta saba idan yayi hamma da hika minhu shaytanu shaytan yana masa dariya ya ya sai ya samu galaba shi ya sa shi wannan hamma zai zo ya dungule ka ko ya taba ka kawai sai ka ji kasala sai ka kama hamma to in za ka samu dama ka cusa mar bakin ciki ka ƙi hamma ko ta zo ka haɗe in za ka iya yi rawahu shi yasa ba za ta yi masa da'a ya san tana da wayar haɗewa amma mutum ya yi kokarin juyar da ita mastaɗa matuƙar ya samu iko domin kar abokin gaban ka shaidan inna shaidan lil insani aduwwun mubin domin karya maka dariya aiko dan uwanka mutum da yake gaba da kai ba ka so kai kunyata a gabansa ya ba dariya ba wallan tana babban makiyinka wanda yake neman kai ka wutar jahannam bai kamata ya ba dariya ba a dalilin hannu rawahu bukhari wannan hadisi imamu bukhari ne ya rawaice wa anwa wa an nabi wa anhu daga shi abu huraira din an nabi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah ya ce idza adasa ahadukum idan ɗaya daga cikin ku yayi atishawa fali ya kuli alhamdulillah lalle ne ya ce alhamdulillah wani ya kullahu a kuru lalle ne kuma ɗan uwansa musulmi au sahibu ko abokinsa shakku minar rawi au ko dai cewa wani ya kullahu a kuru yarhabu kalla ko kuma wani ya kullahu sahibu yarhabu kalla kowanne ma daidai ne ko dai mazala cewa ɗan uwansa musulmi ya ce masa yarhabu kalla ko kuma sahibu abokinsa da yake tare da shi in ya ji ya yi atishawa ya gode wa Allah ya ce masa yarhamuka Allah Allah ya ji kanka bai za ƙara lahu yarhamuka Allah idan abokinsa ko ɗan uwansa musulmi ya ce masa yarhamuka Allah to fal ya kul shi mai atishawa nan sai ya ce ya haji kumullahu wa yuslihu balakum ya haji kumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya gyara zuciyarku albalu zuciya rawahu al-bukhari wani hadisi imamu bukari ne kaga anan dalla dalla an gaya maka ka'ida da laduba na atishawa idan kai atishawa ka ce alhamdulillah wajibi da duk wanda ya ji kayi hamdala min ya ce maka yarhamu kallah kai kuma in ya ce maka yarhamu kallah ka ce ya haji kullahu wa yuslihu balaku rawahu al-bukhari amma abun mamaki a amma kamar kuncin sallama ne in mutum ɗaya ya faɗa iya wannan وعن أبي موسى رضي الله عنه قال an rawato daga sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kala masa da ya ce sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuli yana cewa idza aqasa ahadukum idan ɗaya daga cikin ku yayi atishawa fa hamidallah sai ya gode wa Allah kaga can ya ce fal ya hamidillah wancan fi'ili ne amri nan kuma fi'ili ne madi labari ne fahimid Allah sai ya gode wa Allah to manzo Allah ce fa shammituhu ku gaishe shi ku sai masa yarhamuka Allah shi shi ne tashmitul adis fa in lam yahmadillah amma idan da yayi hamma bai gode wa Allah ba fala tushammitu to kar ku gaishe shi shi ya dawo shi yau kansa asara addu'a da kan wanda musulmi rawahu muslimun in yayi hamdala shine sharadin atishawa in yayi hamdala ku ce masa yarhamuka Allah inda ya hamdala ba ku kyale shi kar ku gaishe shi wa an anas bin radiyallahu anhu qala a kasar rajulani inda nabi sallallahu alaihi wa sallama wasu mutane guda biyu sun yi ham sun yi atishawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa shammata ahaduhuma manzala sai ya gaida ɗayan su yace masa yarhamukallah wa lam yashammit al-akhar amma bai gaida ɗayan ba فقال الذي لم يشمته والدمزان الله بيغيشش بسيتي أتفى فلان يا رسول الله وانا يا أتشاوى فشمته كاغيشش كاتب سيرهمك الله وأتفت لما نا أتشاوى ولم تشمتني أما بك غيشين با فقال سيما ذا الله يسي هذا حمد الله وانشش يا قولي والله وإنك لم تحمد الله كيف بك قولي والله دم ذا غير وانك قولي والله wannan shi da shari'i na attishawa muttafaqun alayhi wa anwa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an wata daga sayyidina abu hurairah da Allah ta tabbata a gare shi ya ce kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza adasa idan yayi attishawa wa ba'a yadahu yana dora hannunsa au saubahu ko mayafinsa a lafiya akan bakinsa baya barin wannan yawu yawu atishawar da yake furzowa ya feso daga bakinsa wa kafaba kuma yana yin ƙasa ƙasa au gabda ko yana rintsewan sautau muryarsa biha da wannan atishawar baya tsaga baki ya yi shi irin da wani kamar da gangan ba a son wannan akwai rashin ladabi a cikin wannan manzo Allah in an shawa sai masa yana tunkuyar da kai kuma yayi ta ƙasa ƙasa bayan ya sa hannunsa da kuma ko kuma mayafinsa ya toshe bakin kaga tunda an rufe da hannu ko mayafi murya ba za ta bayyana sosai ba to kafa ba din na aukan ba duk ma'anarsu ɗaya yana yin ƙasa ƙasa ko yana rufe muryarsa biha da atishawa imamu nawawi ya ce shakkar rawi marwacin hadisin ne ya yi shakka wanda ya rawato daga abu huraira ɗin cewa abu huraira ba wai shakkar abu huraira ba ce ruwaya ta abu huraira ce amma shi ɗayan biyun ya ba da labari ko dai wa kafaba biha sautahu ko kuma wa gabza biha sautahu arrawi marwacin hadisi daga abu huraira shakka shine yayi shakku cikin ɗayan wannan lafuza guda biyu amma kowanne ne ma dai ma'anar da ya ce رواه أبو داود والترمذي وقال يتي حديث حسن صحيح إمام الترمذي يتي حديثي ليك كاوى كما إن قنتجي وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أنا وتدك سيدنا أبو موسى الأشعري ألا قال متى إدايا شيء كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم Yahudawa sun kasance suna yin atishawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ganga haka kawai sai zo ga manzon Allah yi atishawa da gangan yanzu na wai suna kaunar an ya kula lahum yarhamukumullah suna so manzo Allah ya muku wannan addu'a ta sa mai tsada Allah ya ji kanku to ku da ba ku yi imani da shi ba kuna inkarin annabtarsa a zahiri fa yaqulu shi ko an suka yi suka kuma an suka yi za su alhamdulillah shi ko sai sai ya hadikumullah Allah ya yi shirye ku wa yuslihu balakum ya kyala zakatanku ba zai ce musu yar hamu kallahu ba wannan musulmi ake gaya kalma ce mai tsada Allah ya ci kanka wannan sai dai musulmi eh imam siddiqi yace suna zuwa wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yu'ammiluna suna gurin an ya kula lahum yarhamukallah gurin su kawai ko so ɗaya manzon Allah ya ce musu yarhamukallah yarhamukumullah Allah ya ji kanku sun sa addu'ar manzon Allah karɓaɓɓiya ce lita'uda alaihim barakatu du'a'ihi saboda albarka addu'a manzo Allah ta dawo gare su fa innahum kanu ya'lamuna ba'inan nubuwatahu wa risalatahu su yahudawan nan sun sani amma ba'inan a zuci harshen su ne kawai yake bayyanawa sun sani sun tabbatar da annabtarsa da manzancinsa wa in ankaru ha zahiran hasadan wa inadan ko da yake sun yi inkarin annabta da manzancin a zahiri hasadan hasadan inda an kufe wa ila da kuma kankara amma ba ba yahudan da bai yadda a zuciyar da cewa manzon Allah fa shi annabin karshen zamani da aka musu bisharar su alisabu ya arifuna hu kama ya arifuna abuna'u alqur'ani ya ga mana sirri sun san shi kamar yadda suke sani ƴaƴayen yadda kasan mutum ba zai manta kansa ba haka daga ganin manzo Allah ta san cewa wannan shine akan ma da bishara a littafin ce to kuma wai ku daga kun ci ku yi furuci ku gaskanta shi a zahiri kuma ku zo kwaɗayin addu'arsa ina ina ina ina ina zai yiwu rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala yati hadithu hasanun sahih wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza tasa'aba ahadukum idan ɗaya daga cikinku ya yi hamma falyumsik da ya dihi alafi ya yi riko da hannunsa alafi a kusa bakinsa to amma mun sani kamar yadda ya zo a hadisai mabambanta manzalar sallama yana yin amfani da hannun hagu ne wajen abin da ya shafi yawu da majina da yin tsarki da gusar da nasar ko yana amfani da hannun dama wajen abin da ya shafi cin abinci ko tsafta ko ibada to tun da anan ba a ambaci kowane hannu ba to ya kamata mutum ya amfani da hannun hagu ba da hannun dama ba tun da abin da ya shafi fitowar yawu ko majina fa inna shaytana domin shaytan ya rukunu fihi yana shiga bakinsa in ya hangame ha bai rufe ba to shaytan zai shiga cikinka ko ya ko ma tsartuwa ta yawu ko wani abun sa a ciki saboda haka in zai hamma ta zo ma in baka samu ikon juyarwa ba da yake fare ruduhu mastaɗa in ya zama dole sai ka yi to ka sa hannu ka rufe bakin saboda kashe ɗan ya shige ma cikin baki rawahu muslimun babu istibab al-musafahati inda liqa'i wa bashashati al-wajhi wa taqbil yadi ar-rajuli salih wa taqbil waladihi shafaqatan wa mu'alaqati al-qadim min safarin wa karahati al-inhilaj wannan babu na mustahabbatin al-musafahati gaisawa hannu da hannu tsakanin namiji da namiji ba namiji da mace ba inda liqa'i a lokacin gamuwa lokacin da ka gamu da ɗan uwanka musulmi to an so mustahabi ne bayan ka masa sallama ya amsa ka miƙa masa hannu ya miƙo ma hannu ku haɗa hannu shine almusafa da yawan mu ba mu gane wai ai wai sai a to musabiha eh ai wani mun yi ai mun yi musabiha da wani to musafaha ake to daga asafu gefen tafin hannu shagun lissafi ba safaha ake cewa takarda zo da sahiba ko shafi aya ta masa safa to tafin hannu din kai mika yayi kama da shafin takarda fadin sa daga aka daga aka mu musafa ka ba ni kafin ka nima an baka nawo sai mu haka an samu musafa haka ce daga asfatu aka samu musafa kuma shi yake nuna wato ma'anarta ta hakika idan ka miƙa wa mutum hannu ya miƙo maka hannu to kana alamta cewa duk laifin da ya ma a baya kaya shi ma da ya da ya miƙa kuka hada duk wani kuskure da kai masa a baya yanzu babu shi a zuciyarsa ya wanke shi ne alamar miƙa hannu ba ba ga wani ya miƙa hannu mutum sai ya ki to akwai wani abu kenan ko daga kalmar ne fasfaha anhu fasfahi safhal jamil duk daga na aka duka duka sai ce yafiya ashabu ko to shi kenan dai daga ashabu ko wato aka samu kalmar musafaha wali ya aku wali ya sahu kawai shi nake nema wali ya aku wali ya sahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum a suratul nuri ko Allah ya ce lalle ne su dinga yin akwa wali yasfahu su dinga yin yafiya kaga duka anan aka samu al-musafa don ka mika masa hannu kana ne zuciyar ka ba komai shi ma in ya meko maka hannu yana nuna zuciyar ka ba komai game da kai to kaga wannan ai abun nema ne tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa wa bashashatil wajhi da sakin fuska na wa zaka samu bishasha bashasha ai ma ake cewa su bishasha suke so amma bashasha ne sakin fuska da fara'a ga dan uwanka musulmi idan kun haɗu wata qabili yadi rajul salih da sumbatar hannun mutum salih idan ka gamu da mutum wanda kake masa kyakkyawan zato salihin bawa ne ko mai tsoron Allah ne ko waliyi ne in ya meka ma hannu ko an so ka kambaci hannu amma mu maza ba mu ta maliki a takar hannu wa yakurahu taqbilul yadi ko maliku shi a mazhabarsa ya karhanta kuma ya faɗi dalilansa an ka duba zuwa za ka gani sannan wata ƙabili waladihi da sumbatar ɗansa yaro ƙarami mai zama ko mai rarrafe ko mai koyon tafiya wanda ake ɗaukansa a rarrafe shi yana kuka ko a masa wasa to ana so mu je dinga sumbatar wannan yaron shafakatan domin tausayi irin ta uba ga ɗansa duk wanda baya yi wannan akwai rashin tausayi a tare da wa mu'alaqatil qadimi min safari da kuma rungumar wanda ya gabato daga tafiya wannan shi ma maliku ya karha eh me kala ya gaya mana wa kariha al mu'alaqat wa ankara ma ruwiya fiha imam malik ya karanta rungumar juna tsakanin kato da kato ya yi inkarin hadisin da aka rawaito yi kasan hadisi daban fikihun hadisi daban inkarin da yake wai bai ba yana inkarin manzo Allah ya yi ba a'a yana inkari a matsayin wannan abun kusurfiya ce saboda imam mali ya ce mu'anaka tsakanin namiji da namiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake so ɗaya ya taɓa yi mutum ɗaya shi ne imamu ja'far al-tsayya shi ma kuma maliku yace dalili ya zo masa da amarya ne lokacin da suka hijira zuwa habasha wajen sarki na jashi akwai sahabin da ya rasu wanda ya yi hijira da matarsa kuma lokacin ba lokacin murafala ko waya ko wani abu bane da ta gama ta kaba najashi yake shawara ya aura wa manzon Allah wannan matar ya biya sadaki ya yi mata goma ta arziki ya haƙo daga bayi da kayayyaki da dinare da azurfa ya mata gara ta bujinta bayan ya ɗaura mata aure da manzan Allah ya danka wa Ja'far ibn Abi Talib wan sai na Ali ya kawo manzan Allah wannan amarya to da ya zo wa mazala da wannan labari mazala sai ya mike ya rungume shi kaga wannan akwai dalilai masu yawa mazala bai taɓa yi ba kuma bayan shi bai ƙara yi wa wanda imam mali yake kafin shi mazala ya taɓa yi wani bishara nawa aka bar masa da ita kuma yace ku duba matsayin shi dafar ɗin ba ɗan uwansa ne ba eh ɗan uwa da ɗan kan da suke wanda wanda ji na aji ne ko kuma ga abin da ya zo masa da shi to saboda haka shi yace shi dai a marhabarsa da ya ga ƙato ya nufi ƙato mu da ba ba al'adar gwamnati yawa wanda sai laraba to amma kaka zargi na yi yawa mazhabar ku daban tamu daban su dai tunda manzo Allah ya yi a zahiri shi ya sa Imam Nawawi ya kawo maka wannan a cikin muqaddima ta wannan babi shi a babu mustahabi ma ya kawo ta babu istihbabi al musafa sai ya kawo hadda mu'alaqatul qadim min safar saboda shi ma da fatan ai daga tafiya ya zo da amarya ba wai ka fito a gidanka na fito a gidana kawai mu rungo juna shi ma wannan a wajen su bakon abu ne yawa alƙadimi ne safar wanda ya gabato daga tafiya kana murna tafiya musamman irin ta da da ake tafiyar kafa ko a kan raƙuma a je a yi tafiya wata da watanni kana murna ɗan uwanka ya dawo lafiya ba abin da ya same shi sai ka rungume shi wa karatul inhina to ni karatu shikenan wa karahiyatul ihna to ni karahati ya kawo duka ne wa karahiyatul inhina'i da karahancin sunkuyawa za ka gaida mutum ƙololuwa a ce makaru bai yi zafin da za ka kafurta musulmi wai don ya sunkuya ka ce wai yayi wani sujjada kuma za mu za mu shiga hadisi wannan muqaddima ce ta babi a ƙarshe ya kawo karhancin dukawa ko sunkuyawa ka gai da mutum ba muna yi ba al'adar mutum ka an kuma wajen babba babanka ko yayanka ko sarkin garinku ko surikinka za ka durkusa masa to makaruhi ne a wajen imamu nawawi don ya kare cikin karhanci to amma in yi shiga hadisin za mu ji bayani wa an abil khattabi an rawato daga baban khattab shine qatada babban tabi'in nan imamu qatada almajirin sahabban manzon Allah qala yace qultu li anas na tambayi anas ibn malik nace a katin musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shin wai wannan musafaha da muke yi gaisuwa hannu da hannu kana ta kasance fi ashabi rasulillahi a cikin wato a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala ana zace na an kwarai kuwa ana yin ta tun zamanin annabi bal hadisi mai zuwa ma zai gaya maka manzala ma yayi umarni rawahu al-bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaice shi wa an anas radiyallahu anhu an wata daga anas dan malik Allah ya kara masa ya kala yace lamma jaa ahlul yamani lokacin da mutanen yaman suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kasar yaman qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke gaya wa sahabbansa yace qad ja'akum ahlul yaman haqiqa mutanen yaman sun zo muku wa hum awwalu man ja'a bil musafa sune farkon wanda ya fara zuwa da gaisawa hannu da da ba al'ada sauran larabawa bane wannan fa amma tun kafin zuwa manzon Allah manzon Allah labari yake bayarwa na abin da ya faru a baya larabawan yamin su ne farko wanda suka fara yin musafa a hankali kuma yana yaduwa har ya yadu a kasashen larabawa gaba daya har ma ya cika duniya yanzu da musulmi wanda ba musulmi ba duka ana gaisawa musafa rawahu kuma nan maza Allah ba inkari yake ba yana gaya maka labarin asalin inda ta fara mutanen yamin su suka fara yin gaisuwa hannu da hannu rawahu abu dauda bi isnadin sahihin وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min musulmai yaltaqiyani ba wasu musulmai guda biyu da suka gamu da juna fa yatasafa hali fi musafaha hannu da hannu illa gufira lahuma fa ce sai an gafarta musu qabla an yatafarraqa tun kafin su gamu da juna kafin ka saki hannun nasa ko eh yaftarika shikenan an yatafarraqa da an yaftarika din ma'ana ɗaya ai kamar hadisan alba'i ani alal kiyari ma lam yaftariqa da ma lam yatafarraqa duka zaka samu lafazin yana bambanci kuma duk ma'ana ɗaya ce amma qur'ani me yace wa in yatafarraqa ko wa in farraqa yace eh to kaga lugar qur'ani ta fi kenan qabla an yatafarraqa amma duk ɗaya ne qabla an yaftariqa ta ujin je kawai bambancin lafazin kafin su rabu da juna suna haɗa hannu kafin su saki hannun juna an gafarta mu an ku ashe akwai garabasa a cikin wannan rawahu abu dawud wa an anas radiyallahu anhu qala qala rajulun wani mutum ya tambaye manzo Allah yake ya rasulullahi ar-rajulu minna wani mutum daga cikin mu yalqa akahu yana gamuwa da dan uwansa musulmi aw sadiqahu ko abokinsa a yan halilahu shin ya duka gare shi ya sunkuya shi ne al'inhina udu ya sunkuya masa ko ya durkusa masa abin da mutum zai ke fito ko ƙala mazala ya ce la ba zai durkusa ba ƙala sai mutum ya haka cewa a fayar ta zimuhu to zai lazamci wannan mutum wa yuqaddilu ya kamo hannunsa ya tsotsi bayan hannun ƙala ya ce la ƙala ya ce to can a fayar ta zinuhu wa ƙabiluhu zai lazamce shi ya tsotsi jikinsa ko kuncinsa ko goshinsa ko wani abu a jikinsa ƙala maza Allah ya ce la kada su ɓaci jikinsa ƙala ya ce to fa ya kuzu da yadihi to mutum ya riƙi hannun ɗan uwansa ko abokinsa wa yusafihu ya gaisa da shi hannu da hannu ƙala na'am manzo Allah ya masa eh kaga a zahirin lafazi manzo Allah ya hana durƙuso kenan ya hana mutum ya tsotsi jikin mutum dan uwansa ko abokinsa amma ya halatta ya miƙa masa hannu ku dai sa hannu da hannu ko to idan muka bi zahirin lafazin hadisin me ake cewa me manzo me tambaya yake yalqa akahu aw sadiqahu ya gamu da ɗan uwansa musulmi wanda matsayin su ɗaya ne au sadiqa ko abokinsa aboki da kai ka durƙusa abokinka ko shi ya ya ya durƙusa ma kaga bai ce yalqa abahu au ummuhu au sultanahu au sihirahu duk bai faɗa ba bai ce mutum ya gamu da ubansa ko uwarsa ko sarkin garinsu ko surukinsa amma alhamdulillah wannan rashin fahimta yanzu ta yi sauki da ne ake cewa duk wanda ya durkusa wai shirka ne yayi wai yayi wa wani Allah sujjada har ana kafuta musulmi kuma abun mamaki masu faɗar wannan din da fahimta irin wannan mun sha gamuwa da su a gaban mai martaba sarki kafin kai ka zauna masu sun mutu durka ka zubewa a kasa to idan dai shirka ce ai sai ya zama an haramta wa kowa ko an haramta a yi wa kowa muna gani an je gaban sarki ko gwamna ko wani mai martaba ko wani shugaban ƙasa sai an durku hakan na a gaishe shi to ta yaya zai zama ka gaida ubanka shirka amma ka gaida sarki sunna ya kamata ai abin ya zama bai ɗaya ga kowa da kowa Allah Allah ya kan alaji wakili kafin mu alai wakili wata rana farko farko wannan da'awa tana zafinta ana cewa da kusan kafirci ne shirka ne ba na manta wajen ko 87 ko 88 tun muna da nan ban je ne dubin ba wani mutum ya zo ya durkusa har kasa ya gaishe shi sirikinsa ne kuma ya nemi izini zai shiga cikin gida ya gaida mata aka masa izini ya shiga to bayan ya shiga ni ina gefe suna hira da khalifa amala aminu sai a nuna kilmata ah mutanen da su suke cewa kawai ke ko haramun to kuma shi wannan gashi yanzu ya zo ya duka har kafa ai tun da yake zuwa duka bar ido da yake gani in ya zo ya zai surikinsa ne yana yana auren yansa amma ni ni na manta kowa ne wannan a gaba na aka yi wannan babban kama da ya zo ya duka har kasa ya gaishe shi kuma ya nemi izini amma izini ya shiga gida ya gaida mata kuma aka haɗa shi da yaro ya raka yi cikin gida sai yake tambayar halifa malamin ha to an ce turkuso din haramun ne an ce kafirci ne to shi wannan da ya zo kuma ya aka yi rinsu samu ya kamata ai da ya zo ya miƙo mu hannu daga su to kaga wannan ya nuna cewa dai dama akwai wani abu daban eh hadisi cewa yi yalqa akahu aw sadiqahu musulmi ya gamu da dan uwansa musulmi ko kuma abokinsa ya durkusa masa alala yace kar yace a'a to kaga da ba mutum ai ba durkusa aboki baya durkusawa sa'anka in ka ga durkusawa mutum to dama ya jirme ka ko uba ne ko malaminka ko sarkin garinku ko mahaifiyarka ko wani babba dai wanda ka san ya girme ka to kaga anan babu mushkila a ciki wanda aka hana a durkusawa shine dan uwa musulmi wanda kanku daya ko kuma abokinka wanda sa'anka ne rawahu turmudi wa qala hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wa an safwan ibn asal an rawaito daga sayyidina safwan dan asal radiyallahu anhu qala ya ce qala yahudiyyun li sahibihi wani ba yahude ya gaya wa abokinsa ba yahude yace izhab bina ila hadha nabi zo mu tafi wajen wancan annabi yana nufin wai zuwa wajen manzon Allah ya faɗa da izgilanci fa ata ya rasulullahi sai suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su biyu fa sa'alahu suka tambaye shi an ci ayatin bayyinati game da me ake nufi da ayoyin nan guda tara mabayyana wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinati sunna wai sun zo su yi yar yar yar yar yar yar yar kule su kule manzon Allah in shi annabi ne tunda har yana ba da labari a littafin sa wa laqad atayna Musa tisa ayatin bayyinatin to ya gaya musu ayoyin nan guda tara mabayyana dalla dalla ya kidaya musu fa zakara alhadisa sai ya ambaci hadisin hadisin yana da tsawo ila qauli ya zuwa fadin sa da yake fa qabbalu yadahu a karshe sai suka tsanka eh to eh lalle ya fitin da su biyu ne fa fa alahu ko faƙabbala ya dahu wa rijilahu shi ne mahallu shayi sai suka faɗi suka sumbaci hannun manzon Allah wa rijilahu da ƙafarsa wa ƙala suka ce da shaɗu innaka nabiyu to shi kenan na shaɗu annaka nabiyu mun shaida mun yadda lalle cewa kai annabi sai a lokacin suka musulunta yi mana wato wannan tisu ayatin bayyanatin din qalar daibi yace kana inda yahudi ashru kalimati su yahudawa asali suna da wasu kalmomi ne guda goma tis'un minha tara daga cikin goma mushtarikatun bainahum wa bainal muslimina sun yi tarayya tsakaninsu da musulmi eh abubuwan da aka haramta wa musulmi guda taran nan su ma duka haramun ne a addininsu wa wahidatun ɗaya cikon goma muktasatun bihim ta keɓanta ne da su su kaɗai aka haramta wa banda al'ummar manzon Allah to fa sa'aluhu an tiz'i sai suka ɓoye waccan din sai suka tambaye shi game da guda tara al-mushtaraka wanda aka yi tarayya tsakaninsu da musulmi wa azmaru ma kana mukhasan bihim sai suka boye guda ɗaya da take bance su to da suka tambaye shi fa ajabahum annabi sallallahu alaihi wasallam amma sa'alu annabi sai ya amsa musu ga wanda suka tambaye shi guda tara wa amma azmaru da wanda suka boye din li yakuna adallu ala mu'jizati domin wannan da suka boye ma ya gaya musu domin ya zama shine mafi dalili a kusa mu'jizar manzon Allah to da yake fa zakara da hadisa wa lafzuhu inda tirmidhi lafzun hadisi a wajen imam tirmidhi tunda nan ya ce mana rawahu tirmidhi wa ghayruhu ba ai ba shi kadai bane da waninsa to lafazin ruwayar hadisin cikakkiya a wajen Imam Tirmidhi fa qala lahum manzo Allah ya ce musu abubuwan nan guda tara tisu ayatin bayyinatin sune la tushriku billahi shay'a kar ku yi tarayya da Allah da komai wajen bauta wala tasriku kar ku yi sata wala tazunu kar ku yi zina wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi kar ku kashe ran da Allah ya haramta kashewa sai in akwai haƙƙi wala ta bushudi bari'in kar ku tafi da fitaccen mutum wanda bai yi laifin komai ba ila zi sulqalu zuwa wani ma'abocin sarauta li yaqtulu dan ya kashe shi wato kar ku je ku wani sharri ko kazafi ku kai shi dan a kashe shi kamar yadda ya faru shekarun baya daga ana jin haushin mutum sai a ce ai wani ɗan boko haram shi kenan dan a yaba ma kisa da yawa akwai wanda aka kashe su a dalilin wannan to haramun ne kar ku tafi da bari'i wanda bai laifin komai ba ila zi sultani zuwa ga ma'abocin iko li yaqtulahu dan ya kashe shi wala tafharu manzo Allah ya ce kar ku yi sihiri haji kenan wala ta'kulu riba kar ku ci riba wala taqlibu muhsanatan kar ku yi kazafi ga kamammiyar mata muhsana wala tuwallu firara yawmal zahab kar ku juya da baya ku gudu ranar da ake gobula yaki tsakanin kafirai da musulmi wannan sune guda tar sai ce wa alaikum khassa ayyuhal yahudu amma kuna da hani da yake bance ku mu bai shafe mu ba shine Allah ta'addu fi sabti kar ku yi shi ciki cikin yin aiki ko kamun kifin ranar asabar mu kan ba haramta mana su da kamu kibiran a sama su kada ya ka haramta to da suka ji wannan fa wanda suka koye ma ba su ce goma ba suka ce tara bayan an ba su tara aka kawo musu ga goma ma da kuma aka musu bayani su kadai ta shafa ba ta shafa al'ummar manzon Allah ba to sai suka ce nashhadu annaka nabiyyu min shaida lalle mun yadda cewa kai annabi ne rawahu turmizi wa ghayruhu bi asani da sahiha da sanadin ruwaya dukkan su ingantattu wa ibn umar radiyallahu anhu ma an rawato daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kala musu yadda kissatun ko an rawato wata kissa kala fiya ya faɗa a cikin wannan kissa tana da tsawo yace fadanauna min annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka kusanto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qabbalna yadahu sai muka tsubaci hannunsa kaga wannan yana nuna cewa sahabbai suna sufadar hannun manzon Allah rawahu abu dawuda to daga cikin dai inkarin da imam malik ya yi sufatar hannu bayan an gaisa yake to ai hannun manzon Allah kawai suke sufata ba sa sufatar hannun junansu su a junansu ba sa yi shi ko manzon Allah dama ai yayi daban da sauran mutane yawwa inni lastu ka hay'atikum ayyukum misli duka ya gaya mana to saboda haka dan sahabbai sun tsotsa hannun manzon Allah ba hujja ne kuma wani ya tsotsa hannun wani ba daga cikin abin da Imam Malik ya yi inkari tsotsar hannu kenan rawahu Abu Dawuda wa ana Aisha radiyallahu anha qalat tace kadima zai dubun harisata lil madinata a zaidu dan harisata radiyallahu anhu wannan sahabi tilo da aka faɗi yau a cikin alqur'ani falamma qada zaidun min hawa daran zawajna ka shi kadai ne samu manzon Allah da aka faɗi sunansa karara a cikin alqur'ani ko da alkunya alqur'ani bai faɗi sunan wani sahabi ba ko da alkunya ko da kiran sunan sa da mata ba ce mijin wanki wancan ma ba ambace da ba sai marema ita kadai ba sunan matar da Allah ya ambata Qur'ani sai na nan ba sahabun manzon Allah da aka faɗi sunansa karala a Qur'ani sai zai kala ma qaba bi dumin hawa darab shi ne zai dugun halifata ko lokacin da ya zo Madina lokacin hijira kenan ba wa rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi baiti yana cikin ɗaki na ajina na Aisha ka san yana cikin al-mutabafina min ar-rijali wanda wani sabu damin layi sadi'u na hilatan wa layi hada da sabila ba sa samun ikon wata dabara da za su yi su fita a maka kuma ba sa iya samun hanya da za su gane su zo madina su yi hijira to da ya samu ya kwato bayan hijira ma ta fara tafiya har ma an ɗauko na aisha an gina ɗakinta ta tare a gidanta ya ce to ita ce take ba da labari lokacin da zai roƙan harisa ya gabato madina manzon Allah a lokacin sallallahu alaihi wasallam fi bai yana cikin ɗaki na ba a tawo ko sai zai da dan harisa ya zo wajen manzon Allah fa qara albaba sai ya kan sai ya kwankwasa kofa fa qama ilaihi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe zuwa ga zai da dan harisa ya jurru saubahu yana jan mayafinsa fa ata naqahu yana zuwa manzon sai ya rungume shi wa qabbalahu ya subace shi kaga an samu mutum na biyu kenan ko zai da dan harisa shi ma ka duba matsayin abun manzon Allah dan sa usama bin zaid shi kansa in manzo Allah ya ga wani lokaci yana kai masa hibbi tubul hibbi masoyi na dan masoyi na kuma zai dan harisa ta tarihin sa yana da tsawo shine mutumin da yake kiyaye sa saboda manzon Allah shi asalin sa bakar fata ne kuma ɗan sarki ne a garinsu yaƙi ya ci garinsu aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi aka sai da shi a kasuwar bayi wani daga cikin mutanen maka ya zo cin kasuwa ya sayi shi ya kawo shi garin makka shi da dalilin zuwa makka yau da gobe na na khadija ta saye shi tun ba ta auri manzon Allah da suka yi aure da manzon Allah zama yayi daɗi sai ta ba da shi ga manzon Allah sai ya zama bawon manzan Allah ana nan ana nan manzan Allah saboda karamcinsa sai ya masa tabari kafin a hana hukuncin tabari sai ya mai da shi ɗansa ake cewa zai ji ibnu muhammad da abdu muhammad ne yanzu ya zama ibnu muhammad manzan Allah ya yan tashi ya mai da shi ɗansa to a cikin wannan yanayin ne iyayensa suka ji labari cewa ɗansu fa zaidu yana maka yana ba shi da suka riƙi gari suka zo domin ko nawa ne za su zuba kuɗi su fanshe shi suna zuwa suka tara ai an ma yan tashi yanzu ba ba wa sai suka nemi izini a wajen maulansa shine manzo Allah tunda ya yan tashi shine maulal a'ala suka ce to muna so mu tafi da shi yace ai wannan abu ne mai sauki gashi na in ya yarda zai shikenan ku dauke shi ku tafi sai suka ce wuri da to ka ji abin da ya ce za mu tafi da ya ce wallahi ba zan bi ku suka yi mamaki kana ɗan sarki an bautar da kai ka wahala shekara da shekaru yau Allah ya kawo dama iyayenka sun gano ka an zo za a ko za a mai da kai gida cikin dangi da ƴan uwa kai ma ka je ka zama mutum watakila ba ka gaji sarauta ya ce wallahi shi ba zai iya barin manzon Allah ya zaɓi manzon Allah akan iyayen to kaga kuwa duk abin da manzon Allah ya masa ai ya cancanci ya cancanci karramawa in akwai abin da ya wuce runguma da sumbata ya cancanci wannan a wajen manzon Allah rawahu tirmidhi wa qala fi hadithun hasan wa hadithi ne kyakkyawa wa an abi zar radiyallahu anhu qala qala li rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ya kai abu zuwa da ke fari dunduk ibn dunada kar ka walakanta komai na alheri shay'an shine maf'uli na tahqiran la tahqiran shay'an kar ka walakanta wani abu min al-ma'ruf na alheri inda wannan abu aka ce ma'ruf ne shar'an sannan nan abu ne a shari'a Allah yana san shi shine ma'ana al-ma'ruf din abin sani abin da shari'a musulunci ta san shi a matsayin abu ne mai kyau to ko mun kankanta zakar ka wulakanta shi in kana da dama ka aikata yace walau an talqa akaka koda ka gamu da dan uwanka ne bi wajihin dalikin da fuska sakakkiya ko shi ma eh to da ku dalkin ya kawo shikenan bi wajihin dalkin da fuska sakakkiya bi wajihin dalikin da fuska sakakkiya duk ma'anar ɗaya ne shine ma'anar bashasha da ya kawo mukaddima ta babu sakin fuska shi ma ma'aruf ne a shari'a shi ma abu ne mai kyau domin yana daga cikin sakin fuska ma ana rubuta wa mutum ladan sadaka yawa sakin fuska kadai ka ga dan uwanka ka saki fuska ka yi murmushi shi kadai shi ma sadaka ne wa muka fi wajhi hakika sadaqatu murmushinka da kai a fuska dan uwanka musulmi shi ma sadaka ne kaga shi ma ma'aruf ne to in ba za ka iya bashi kuɗi ba ba za ka iya saya masa gida ba ba za ka iya masa aure ba kai ma ta kanka kake yi to dan Allah in ka gamu da shi ka sake masa shine iya dai karshen abu da za ka iya masa to kar ya rasa samu sakin fuska a wajenka a matsayinka na dan uwansa musulmi rawahu muslimun وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي nan an zo maganar su fatar ƴaƴa lokacin yana ƙarami ana ɗauko shi a kafaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam abbala al-hasan ibn ali ya sumbaci jikansa sayyidina hasan dan sayyidina ali radiyallahu anhuma Allah ya ƙara ya dagare su shi hasan din da babansa aliyu fa qala al-aqra ibn habis sai sai da aqrau dan habi yana gurin ya ga manzo Allah yana sufatar Hassan ibn Ali sai yace innani asharatan min alwaladi sai yace ya zo wai hakika ni ina da 'ya'ya goma ma qabbaltu minhum ahada ni ban taba sufatar ko ɗaya daga cikin su kai yanzu jikan ka kwaya ɗaya tana kai riri dan shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarhamu duk wanda baya tausayi la yurhamu ba za a tausaya ba ashe sun katar yaro karami alama sai ta jin kai da rahama da yake zuciyar uba sai za ka ga yana rungume shi yana tsotsar jikinsa yana fasa wasa akwai mutumin da shi ko ɗaukar ɗa baya yi ɗansa ne kuma ya da ɗansa ne shi ya aife shi amma daga ya shigo gida baba a yau sai daga kulkai ku tafi wajen kwar ku tafi wajen kamar ita kaɗai ta aiba ba da shi ba to wannan akwai alamar rashin rahama a zuciya shi ɗaɗin tarerayarsa ake a nuna masa ƙauna da rahama in bai zo wajen ubansa ya nuna masa ƙauna ba gunwa zai je wani hadisi mutafakun alai bukhari da muslim suka yi ittifaqi gare shi alhamdulillah mun gama da kitabun salami a kitabun istizani sauran kitab ziyadatul murid wa tashyi'ul mayyit alhamdulillah na'am akwai tambaya to
To wannan mai tambaya yana tambaya wani kalmomin da suke zama saki. To, da jawowa da zamowa, san makon kalmomin da suke jawo saki ko suke zama saki tsakanin miji da mata. Ko? to kalmomi suna da yawa daga cikinsu akwai wanda kalma ɗaya ce amma tana zaman saki uku ne kalma ɗaya ce in ka gaya wa matarka suna daidai da saki uku akwai kuma kalmar da tana zama saki ɗaya ne akwai kalmar da tana da harshen dabo tana iya ɗaukan saki tana iya ɗaukan kuma ba saki ba wannan kuma sai an nemi bayani daga shi wanda ya furta kalmar da yake ne to daga cikin kalmomin da kowace ɗaya take zama take uku ne akwai anti bariyatu au anti khaliyatu ko habluki ala garibiki ko alhiki bi ahliki ko i'taddi duka waɗannan kalmomin fuqaha sun lissafa a matsayin take uku idan ka sai mata anti bariyatu ke banza ce bariya ku fitacciya ba to ta barranta daga igiyoyin aurenka take uku ne kuma la tuqbadu da'awahu annahu lam arada talaqa bariya kenan akwai kuma khaliya wofi fanko amma fa da sharadi al-madkhulu biha wanda aka yi kwana aure da ita inda aka aura masa ita ya take da sai da mata banza to yana nufin bai samu yadda yake so ba ya haku ko ya ce mata wofi shine khaliya ko ya ce habuliki ala garibiki igiyar aurenki tana wuyanki alal misali ko ya ce miki alhiki bi ahliki ki tafi wajen iyayenki wanda tana bangaren me yake nufi ko kuma yace isa bi ki dake idda wannan ita saki ne guda daya sai dai batun komi tunda idda kawai yake ki dake idda dama wanda kuma da kuke dai ma idda take to akwai kuma kalmar irin su izhabi wal sarifi tana cikin gida ka kula ka ce ki tafi gidanku to shi ma wannan yana iya zama saki yana iya zama ba saki sai an tabe shi to da kace ka tafi gida me kake nufi in ya ce saki yake nufi to wal mashhur wal mashhur annahu yakunu talaq in ya ce saki yake nufi to sakin ne in kuma ya ce a'a ta kutine ni ne ta dame ni da masifa shi yasa nace ta je gida ko na huta to kaga wannan baya nufin saki to wannan ana karban da'awarsa ko kuma ta tafi ba da izinin da bai dawo gida ba ta ni da ta dawo ki kin sarifi ki juya ko ki koma inda kika fito to wannan ma za a karbi da'awarsa in yace ba saki bane amma in yayi shiru yana zama saki ya ka ce to da ta zo ka koro ta me kake nufi sai ce a'a ta fita ba da izini na ba na hana ta fita ba tare da izini ba shi yasa nace ta zo dai ta huta ko za ta gano kuskuren ta tayi ta yi ta yi ta yi nadama to wannan ma za a karɓi da a wata cewa ba take bane amma kalmar wofi banza habluki ala garibiki waɗannan guda uku duka take yi kuma ba za a karɓi da a wata ba yace wai ba take yake nufi ba ko kuma ai ba take uku yake nufi saboda haka ya kamata mutane su kiyaye su san wani irin lafazi za su gaya wa matarsu idan rai ya ɓaci abu da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ya bada su gidajen su lafiya marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya akwai wani mara lafiya da aka gaya mana a daura bai da lafiya Allah ya bashi lafiya dukkan marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya basu lafiya mata yamu masu ciki Allah ya sauke su lafiya Allah ka ji kai iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ɗan uwanmu da makotanmu da suka rigaye mu wanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin da aljihunsu Allah ya taimaka musu masu saya mana sai su nazar gare su domin gudanar da wannan karatu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke yaɗa wannan karatu a social media Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarci mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها وتدنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله ما شاء الله الحمد لله أول ولا أبو بكر جلال الرجاء يا إما يا يا إما بس ها كوب ويا كبات الرجال الحمد لله أما الله يحفظك إلى الله